إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أعزك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما رزقكم به من محبة بعضكم لبعض وجعل بينكم أخوة الإسلامية الثابتة ورزقكم بالأجر العظيم فيها وسببا لارتباطكم على الحق والإيمان والنصرة ألا إنها ألا إنما المسلمون إخوة وقد ثبت الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي هذا الحديث إشارة لنا أن الإيمان المؤمن لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره لأخيه المؤمن ما يكره لنفسه ونفى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إيمان العبد لعدم الحب لأخيه ما يحب لنفسه كما ثبت ذلك في صحيح ابن حبان في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير متفق عباد الله انظروا إلى ما نحن فيه اليوم كيف كان محبة بعضنا لبعض هل نطيع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ألا نحب أنفسنا وأهلينا أكثر من غيرنا وغير أهلينا هل نكره لإخواننا ما نكره لأنفسنا ألا هل نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا ألا نبغضهم ونصدهم ونصرفهم عن الخيرات ونسليهم إلى ما يؤذيهم ويضرهم ويهلكهم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا ويجب على المؤمن أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه وإلا فقد نقص إيمانه ودرجته عند الله عز وجل وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سببا لدخول الجنة يعني محبة بعضنا لبعض كما جاء عن يزيد بن أسد القشري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وقد نبهنا الله عز وجل وضرب لنا مثلا في أهمية حب بعضنا لبعض إشارة إلينا فيما يكون بين الكاف فيما يكون بين الكفار في محبة بعضهم لبعض في حرب الإسلام والمسلمين قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ومن رأى في أخيه مفسدة فعليه أن يصلحه ويعزه عليها حتى يستقيم على أمر الله ومن رأى فيه إصلاحا فليعنه عليها حتى يمكنها وإن رأى فيه نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه هذا هو المحبة لله عز وجل هذا هو المحبة لله عز وجل وأما غير ذلك فهو فهو البغض والحسد ولا ينبغي لمسلم أن يحسد أخاه المسلم إلا في اثنتين كما جاء في رواية متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا وهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن وهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار قال الله تعالى ولا تمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فقد فسر المفسرون ذلك بالحسد وهو تمنى الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال وما إلى ذلك من متاع الدنيا وأن ينتقل ذلك إليه فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله وتمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نجاتكم في الدنيا والآخرة وتحبوا لإخوانكم ما تحبوا لأنفسكم مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر كيد اعضاء الدين وانصر عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وما بعد ayin wa kudubar mutum a ce mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki sannan mu gode masa kan abin da ya mana na arziki na soyayya da Allah ya jefa shi tsakanin junanmu musulmi na son dan uwansa musulmi musulma tana son yar uwarta musulma koyan nan kuma Allah ta'ala ya sanya yan uwantaka na musulunci tabbatacce a tsakaninmu ya arzurta mu da lada mai girma mai yawa game da wannan soyayya da kauna da muke sanyawa a tsakaninmu ya zama hakan kuma dalili ne na kullewa a tsakaninmu da san gaskiya da yin imani da taimakekeniya a tsakaninmu wannan shi ne ake ce masa musulmi dan uwan musulmi ne don musulmin da zai so dan uwansa ya yi mu'amala da shi akan gaskiya ya kuma taimake shi sannan ya yarda da abin da yake kai na imani sannan idan ya ga abin da ba daidai ba tare da shi ya an karar da shi ya ga abin da yake daidai ne ya karbabe shi wannan shi ne musuluncin da allah maɗaukakin sarki ya arzikta mu da shi ya tabbata cikin hadisi wanda bukhari da imamu muslim suka ruwaito daga anas dan maliku allah shi kara masa yadda shi ma anas ya jiyo daga mandan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa ɗayan ku imaninsa baya cika har sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so wa kansa a cikin wannan hadithi akwai ishara a gare mu kan cewa imanin mummuni baya cika hakikanin imani a wajen Allah madaukakin sarki har sai mutum ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki sannan kuma ya kiye wa dan uwansa irin abin da yake kiye wa kansa na abin da baya so na bacin rai ko bakin ciki ko hasara ko wata musiba sannan kuma a wannan hadisi za mu fahimta cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kore hakikanin imani cikakke ga bawa idan bawa ya rasa soyayya tsakaninsa da ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa ya ƙi wa ɗan uwansa to hakika wannan cikakkiyar imani ba ta samu a gare shi ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce a cikin ibn hibbanin wanda yake na ruwayin imamu ahmad allah shi kara masa yadda ya ce imanin bawa baya cika cikakke har sai ya so wa mutane irin abin da yake so wa kansa na alkhairi mafhumul mukhalafa kuma sai ya ƙi wa mutane irin abin da yake ƙi wa kansa na shari ba da ka so alkhairi kawai mutane ba sannan kuma ka so musu sharri kuma da wannan ka saba kenan ai ka kwaba kenan ka gina ka rusa saboda haka hadisin cewa yayi sai ka so wa mutane irin abin da kake so wa kanka na alkhairi sai ya tsaya nan shi ke gwada maka in har da ka so wa mutum abin da yake na alkhairi to kuma dole ba kuma ka guje masa abin da zai zanto cutar da shi saboda haka a cikin wannan hadisi ya yamuwa mai dobe mu kalli kanmu ga wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yau yaya muke game da wannan hadisi yaya muke game da yin aiki da wannan hadisi yaya muke game da imaninmu da cewa wannan maganar daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama shin muna biyayya ma annabi cikin wannan umarni nasa shin muna so kawo kanmu da iyalanmu abinda muke so ƴan uwanmu waɗanda shike zanto ba iyalanmu ba ba na kusa da mu ba shin muna ki wa kawukanmu irin abin da muke ki ma 'yan uwanmu muna ki ma 'yan uwanmu irin abin da muke ki wa kawukanmu da iyalanmu shin ba ma kiyayya da nuna gaba da karkatar da mutane da sarrafa su daga barin alkhairi da miƙa su zuwa ga abin da zai cutar da su da miƙa su zuwa ga abin da zai halakar da su da wahalar da su da cutar da su shin ba ma haka to idan muna haka to yaya umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan hadisi kenan mun yadda da hadisin haka yake daga gurinsa amma kuma aiki da abin da ya umarni da shi kuma ba zai yiwu ba wannan shi ne ake ce masa munafunci tun ya tabbatar da abin da Allah da manzansa suka tabbatar ya yadda sannan kuma ya juya ma abin baya ya ki yadda da shi ya aiki da shi wannan shi ne ake ce masa munafunci shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa irin waɗannan mutane da a ce wasu na da wani rabo na arziki a hannunsu bai zalla ya otunan nasa na kairo a lokacin nan ba za su iya ba wa mutane daidai da bawon bayan kwallon dabino ba saboda tsaban bala'i da musiba na rowa da ƙiyayya da san abdakin yan uwansu allah ce da mulki na hannunsu arziki na hannunsu su suke sarrafawa to da ba za su ba wa mutane wannan bawon bayan kwallon dabinan ba saboda bala'in ruwa ba fa dabinan ba ba kwallon ba ba wanda ya rufe bayan dabinan da ake bare shi to Allah ya ce marowata ba za su iya kyautan wannan ba mutane saboda me saboda babu kauna babu soyayya na yin wantaka a cikin zukata ana amfani da musulunci amma kun ba aiki da shi ana fakewa da musulunci amma ba aiki da shi an shiga lemun musulunci amma ba a damu da shi ba ba a damu da dokokinsa ba dokokin ku shine alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata ba kan kowane mummuni ya so ma dan uwansa mummuni irin abin da yake so wa kansa kuma ya kiwa dan uwansa mummuni irin abin da yake kiwa kansa in ba a samu haka ba ba kan nakasa imanahu wa darajatahu inda Allah azza wa jalla hakika mutum bai haka ba imaninsa da darajarsa a gurin Allah madaukakin sarki tauyayya ce bata cika ba saboda ka za a neme shi da cika ta a ranar da baya da ikon cikawa domin rana ne wanda baya ba wanda ya isa tsuguna ya sajada ko ya tasbihi ko karanta alkurani Allah ta'ala ya ba shi lada shine ranar alkiyama saboda ka guje mu wannan rana da za a neme ka da ciko wani aiki da yake zama wajibi a kanka a wannan rana babu wanda zai baka daman ka aiwatar da komai a wannan rana saboda haka nan mutum ya haka lalle babu shakka ya tauye ma darajarsa saboda ya tabbata daga mandan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi cewa shi son yan uwa da kauna na yan uwa dalili ne na shigan mutum cikin gidan aljanna kamar yadda ya zo daga wajen Yazid bin Asad al-Qushari Allah shi kara masa yadda ya ce mandan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kalle ni sai ya ce mun atuhibbul janna kana son shiga aljanna wa qultu sai nace masa na'am na son shiga aljanna ya rasulullah shi yasa nake bin ka nake bin dokokinka na zo zuwa gare ka kala sai annabi ya ce to ga hanyar shiga fa habba li akhika ma tuhibbu li nafsik ka so wa dan uwanka irin abin da kake so wa kanka sababi ne na shiga gidan aljanna so wa dan uwanka irin abin da kake so wa kanka hanya ce ta shiga aljanna ki wa dan uwanka irin abin da kake so wa kanka hai ko hanya wato ki ne na kulle kofar shiga aljanna ya zo har ila yau daga abdullahi bin amr bin al-asin Allah shi kara masa yadda ya ce man ahabba an yuzahzah anin nari wa yudkhil al-janna duk wanda yake so a nesantar da shi daga barin shiga wuta kuma a shigar da shi cikin gidan aljanna wal tudrikuhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir ya zanto mutuwarsa ta zo ta same shi sharadin farko yana da imani kuma duk wanda ya mutu ba da imani ya shiga wuta ba da fita ba duk wanda yake so a nesantar da shi daga barin shiga wuta ba dai shiga wuta ba kuma idan to a shigar da shi cikin gidan aljanna to lallai ne ya tanadi hanyoyin da mutuwa za ta zo ta same shi yana mai imani da wa ya ati ilan nasi na biyu ya mu'amalanci mutane da abin da yake so su masu mu'amalance shi da shi shine in kana son a maka kyauta to ka zama mai kyauta in kana so a yi gaskiya akan lamarinka ka zama mai gaskiya in kana so a dinga faɗin alkhairi a kanka to ya zanto ka zama mai amana mai gaskiya kuma kai ma ka dinga a mu'amalantar mutane da gaskiya da alkhairi in kana so a kawar da kai daga wasu mummunan ɗabi'u da zargi ka guje wa mutane jefa musu mummunan ɗabi'a da mummunan zargi duk abin da ba ka so kasan ba shi da daɗi to ka guje masa kuma ka nesantar da mutane daga gare shi karka tura su ciki in kai haka to ka zo da sharɗe guda biyu wanda yake zanto in ka mutu kai da wuta har abada ganin ta ma ba za ka yi ba sai ka shiga aljanna sannan shiga cikinta har abada ba za ka shiga ba aljanna kuma ta tabbata maka ka Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da mu kuma ya buga mana misali mai girma game da soyayya na 'yan uwanmu son juna a tsakaninmu ya mana ishara cikin haka ya gwada mana kafirai yadda suke wajen soyayyan 'yan uwansu domin yakan musulunci da musulmai Allah ta'ala ya ce wallazi na kafaru waɗanda suka kafirce ba'duhum awliya ba'd sashin su masoya sashi ne suna son junansu suna kaunan junansu la taf'aluhu idan ku a matsayinku na musulmai ba ku aikata haka irin wannan soyayya da yake faruwa tsakanin kafirai ba ta kun fitinatun fil'ar da ya zanto kun samu babban fitina a bayan ƙasa ba fasadun kabir da kun fasadi mai girman gaske ka lura da yadda al'amura take a duniya yau duk wani mutum musulmi ko ta ƙasar musulmai da ake yakan su dukkan kafirin duniya ittifaqan za ga suna farin ciki kuma suna goyon bayan wannan abin da ake wa musulmai a kasashensu yan afirka ne ko yan larabawa ne ko ma yan asiyan ne ko yan waye in dai musulmai ake targeting kuma ake attacking to za ga duk wani kafiri a ciki a waje dan afirka ne ko dan wajen afirka za ga yana farin ciki da wannan musulmai da ake kashe su a ko'ina suke ko ba dangantaka na jini ko dangantaka na kabila ko dangantaka na yare ko dangantaka na ƙasa babu shi a tsakaninsu za ga zai zama yana farin ciki yana jin daɗi an kashe musulmin da yake wata ƙasa saboda shi kafiri ne shi ne allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana nan gure ce wallazi na kafaru waɗanda suka kafirci a duniya a ko'ina suke ba don auliya uba sashinsu suna son sashi allah ce la tafa'aluhu idan kuwa matsayin ku na musulmai ba ku yi haka ba yadda suka yi da kun fitinatan fil'ar zai zanto an samu babban fitina a bayan ƙasa wa fasadun kabir da kuma fasadi mai girman gaske wanda suke zanto bai zama tashin hankali da musiba da fitina wadda ka shi sa a wancan zama zanto wani hadisi ya ce duk wanda ya gani game da ɗan uwansa mafsada wani abin da yake zanto ɓarna ne ba alaihi an yi sulaha ya zama dole ya zanto an karar da shi idan ka ga ɗan uwanka ya afka cikin wata fitina ko ya afka cikin wata ɓarna to wajibinka ne a matsayinka na musulmi ka masa nasiha kuma ka masa wa'azi har sai ya daidaita akan al'amarinsa duk wanda ya ga kuma wani alkhairi tare da ɗan uwansa musulmi to ka'ida ne na musulunci ka taimake shi akan wannan aiki na alkhairi har ya kammala wannan aiki na alkhairi kada zanto idan kaga mutum yana kokarin aikata aiki na alkhairi kai kuma ya zanto hasada a cikin zuciyarka ta kudundune ya zanto ka dinga cin kafansa kana mummunan magana kana zuwa ma kana kai wato wani hanyoyin da zai zanto wannan alkhairi na sai lalace yana so dai gina masallaci ko zai gina makaranta ko zai taimaki marayu ko matan da mazajensa suka mutu ko zai taimaka ma wasu gajiyayyu fakirai da abin da za su ci ko abin da za su sha kai kuma yanzu ka zo kana gwada masa wasu abubuwa wanda zai karkatar da shi daga barin wannan taimako wannan musulunci bai yadda ba matukar waɗannan jama'a suna bukatar wannan taimako karfafa shi ya kamata kai to a wannan lokaci za ka samu wani shi zuciyarsa tana da bakin ciki da mugunta da ƙiyayya kamar yadda Allah ya faɗa mana ayar da makaranta yanzu cewa bawon ƙwallon dabino ma in dai suna da arziki ba za su iya ba wa mutane akwai irin waɗannan Allah ta'ala tun da ya faɗa ya san suna nan ya san suna nan kuma a cikinmu suke cikin al'umma suke a duniya suke mutane ne kamar mu suna nan to saboda ka shi sa a matsayin ka ne mai arziki ko mai hali duk lokacin da zaka aikata aikin alkhairi sai wani ya baka wannan shawari din mummuna sai dan to kuma kai bada wannan naka ka kawar da shi kar ka yadda da shi saboda wannan ke gwada maka cewa ba da alkhairi ba da kirki ba da tausayi su ne waɗannan da Allah ke zargin su yake cewa mutanen banza ne marasa alkhairi ne ba su da kirki ku nesance su amma mutumin da ya zanto da ya aikata aikin alkhairi sai zanto wani ya ji sai zo ya karfafe ka kana da niyan bada gudunmawa miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan goma sai ga ƙarfin da kake da shi ma ya fi wannan sai ƙara ma gwada maka wasu hanyoyi na alkhairi to wallahi ka rike wannan shi ne mutumin kirki shi ne nagari shi ne mai ƙaunanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan adam yana cewa mali mali mali dukiya na fa dukiya na ku taimake ni in tsare ta kar ta lalace annabi ya ce baka da wani dukiya a bayan kasar nan sai abin da ka ci kai bayan gidansa ya fita lafiya bai makale maka ya zama rigima aka tafi asibiti ba sai abin da ka sa na tufafi Allah ya arzuta ka har ka kashe ko ka cire ka sadakar sai abin da ka dauka ka bayar domin Allah ba dan riya ko dan cutar da wani ba ta ce wannan hanyoyi guda uku su ne naka amma bayan wannan baka da wani dukiya dukiyan wasu ne in ma dai ko na barayi kake ka bar su su danne ka su kwace kuma sun tafi da shi kuma shikenan ya tafi in da ka yi sadaka da shi yanzu sun zo kwace sun tafi da shi yanzu ba magana sadaka sai da maka hisabi kuma tsakanin kai da su ko dai ka mutu ƴaƴanka kuma zo su gada domin daga ran da ka mutu dukiyanka kaf ya zama ba naka ba na ƴaƴanka daga ran da aka ciyar da ƙwayan hatsi ƙwaya ɗaya tak na gero ba naka bane Allah ba zai rubuta maka lada ba saka da lada kai naka ta riga da ta yanki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mu idza mata al-abdu in qata amaluhu idan mutun ya mutu aikin sa yayin na samun lada ko sharri an rufe maka kofa duk wani alkhairi ko sharri kana mutuwa alkhairi ko sharrin ka ya kare saboda haka dukiyarka ya zama na 'ya'yanka in a wannan rana 'ya'yanka suka ɗauki sadaka suka yi sadakar naira goma ko naira ashirin account ɗinsu da tafi na lada ba naka ba ka san da wannan kuma kwantar da hankalinka yadda Allah maka arziki haka yi musu don tunkan a haife ga kake cikin gyatumarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka rubuta maka arzikinka da ajalinka kai dan aljanna ne ko dan wuta in ka zo duniya kuma sai ka bi sababi sababin shi ne neman arzikinka ba wani daurewan kai kai dan aljanna ne ko dan wuta kamar yadda yake ba daurewan kai an rubuta maka arziki zaka zama miliyona zaka zauna gida ka daga banka ne miliyona ta zo ba dai ba dole sai ka fita in ka fita da zaka gamu da ita to haka aljannan ma dan aljanna ko dan wuta in ka zauna an karantar da kai alkurani kai imani kaki to ya tabbata in ka fita daga wannan ka tsallako ka dawo cikin musulunci ka ji tsoron Allah ka rike qur'ani da hadisi imanin ka na gaskiya ka tsallake wancan dama rubuta maka ne ko dai ai dole dama ɗan biyu ne ko dai ka tafi aljanna ne ko dai ka tafi wuta ya rage maka kuma yanzu ka zo duniya kuma shikenan yanzu ya rage maka wanne ka zaba wa kanka kamar yadda ya rage maka Allah ya rubuta maka kai miliyoniya ne sai ka zauna gida ka kwanta arzikin na can baka je gurin ba shi kenan an riga da rubuta maka baka je gurin da zaka samu ba haka ta zama kamar yadda Allah ya rubuta maka cewa kai dan aljanna ne ko dan wuta kuma ga alqur'ani ya zo maka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka masa taurin kai shi kenan ka zabi wancan amma sai ka zabi imani da gaskiya da tsoron Allah da tsayuwa kan gaskiya ki ka zabi wannan to haka zancen yake saboda hakan nan zanto wato ka ji maranka cewa waɗannan kafirai abokan gaba ne a gare ka abokan gaba ne ga musulunci kuma idan ya zanto ba ka yi soyayya tsakaninka da kai da ɗan'uwanka ba to babu shakka babu alkhairi cikin haka kuma ga dan uwanka na aikata aikin alkhairi ka taimake shi ka karfafe shi amma idan ya zanto kuma kaga dan uwanka ya samu nakasa cikin addini baya sallah ko yana shaye-shaye ko na kisan kai ko na zaluntar al'umma a kowane bangare ne shugaba ne ko dan kasuwa ko mai sana'a ko makwabci ko yaro ko babba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar sai kai kokari wajen gyara halayyarsa da ɗabi'ansa saboda duk mutumin da ya shirya annabi ya ce ya fi alkhairi a kan a baka jajayen raƙuma ai sai malamai suna buga misali ya fi alkhairi a kan a baka manya-manyan jifajifai ko manya-manyan motoci na safara a kan yadda an ka shirya da mutum ɗaya abinda za a baka na ladan wannan ya fi wancan ba daidai da wancan ba ya fi wancan alkhairi to ta yara ka zauna kuma ga ɗan uwanka yana barna za ka ja bakin ka kai shiru saboda haka dole ne idan ka dan uwanka yayi ba daidai ba ka ankarar da shi shi yasa yace mamar ra'amin kun munkaran walau gayyur hu biya dai duk wanda ya ga abin da ba daidai ba ya gyara da hannunsa inda iya a matsayin sa na shugaba ko wanda yake da iko akan abin balle mai sa taifa bai lisane in mutum ba zai iya ba kuma yayi nasiha ya wa'azi in kaga da ka iya masa nasiha to ka masa nasiha in ka tsallake baka masa nasiha ba baka yi daidai ba balle mai sa taifa bai kalbai in mutum ba zai iya ba kuma ya ki abin a cikin zuciyarsa ki ta gaskiya ba za ka iya hanawa da hannunka ba nasihar ma ba za ka iya isa zuwa gare shi ka isar masa da sako ba ko babu wata hanya wanda za ka isar masa da sako ko in ka isar da sakon da ta zama fitina a gare ka da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to sai ka ki abin a zuciyarka ka jima cewa wannan abin ba daidai bane wannan abin ba zan aikata shi ba wannan abin ba zan goyi bayan wanda yake aikata shi ya aikata wannan abu ba amma idan ya zanto waɗannan ɗayan ukun kuma baka yi su ba wannan shikenan kuma ka zanno kuma tare da su kenan saboda haka amma idan ya zanto baka gabatar da haka madan uwanka ba to wa huwa al-bughd wal hasad a lokacin wannan kuma kana kiyayya kenan ba ɗan uwantaka na musulunci kenan ka nuna masa kiyayya kenan baka nuna masa ya ba ka kuma nuna masa hasada me hasada kana fatan ya mutu akan barna baka so ya zama nagari ya samu lada kiyayya da ka gwada masa kuma shine tunda ka ki ka gaya masa gaskiya lalle baka kaunarsa baka san sa kuma bai dace ga musulmi yi hasada wa uwansa musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ta hanyoyi guda biyu mutumin da Allah ya masa arziki sai dan tona ce da dukiyarsa fi sabilillah kai ma sai kaga baka da hali kuma ga wannan bawan Allah yana ayyuka na alkhairi a musulunci annabi ce sai kaji zabi a ranka ko kaji ina ma da kai ne wannan mutum yadda yake taimakon addinin nan kai ma ka taimaki addinin nan fiye da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce in har Allah ya duba zuciyarka ya tabbatar da idan ya baka wannan dukiyar ba za ka juya da baya ba ka sa akwai wanda ya ranar yana da zaƙin baki ana ba shi ya ku neme shi ku rasa ɓarnan da wancan ɗin yake ma sai ya zo nan ninka sai ya zo muku musiba da bala'i Allah to ya san wannan duk zaƙin bakin ka Allah ya sani in ya baka ya san gobe ya san jibi ya san kai mutumin kirki ne ko ba da ka zama mutumin kirki haka yake zanto in kuma ka gan shi na biyu kuma hasalin shi ne kaga mutum yana karanta alkur'ani domin kirki ne yana karanta alkur'ani yana karanta shi kana jin daɗi kuma allah ya masa baiwa yana zama yana karanta alkur'ani nan ya fi sati uku ba wani bawan allah muka kalle shi muka yi magana a kansa da ni da wani a cikin masallaci sai kaga wannan bawan allah duk lokacin da aka yi sallar la'asar baya barin masallaci in aka yi sallar la'asar baya barin masallaci sai an yi sallar isha sannan sai ta yi sai koma gidan shi kullum ne wannan bawan Allah haka yake to amma yana da mafita guda da ina jin yan mutum yana da kudi ya fi miliyan 100 to kaga dai zama masallaci shi ka yana da lokacin zama masallaci kana fama da masara ai ayoyin ma kana kokarin riko su ne tukunna kar wasu su su kwace to amma tunda shi Allah ya masa wadata da arziki wallahi ya zaba mu kansa kullum in dai aka yi sallar la'asar ka zo masallacin da yake sallah baka same shi ba to ka tambaye wani asibiti yake ko kuma ka je gida ka gaishe shi bayan lafiya ko ku bayan gari na ka'ida ce saka wa kansa kullum qur'ani ne a gabansa yana sallar la'asar ya gama zikirinsa da ya dauko qur'ani ya sa a gaban shi ya karanta ya karanta bacci ta ɗebe shi sun kuyar da kansa farka ya ci gaba kaga wannan ya zaba wa kansa alkhairi ba kadan ba to saboda hakan nan sai ka ga wannan mai irin wannan halin sai ka ji maranka ayya ina ma da nema Allah ya man arziki ko ya bani dama ya bani faraga rigingimun da ke gabana wanda suke sha makance mun lokaci na sun Allah ya kawo min da su nima in zauna in karanta abin da wannan bawan Allah ke karanta in Allah ya baka miliyan hamsin sai ka ce alhamdulillah sai ka dawo masallaci ka ci gaba da zama Allah ya san za ka iya to ko bai baka ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai rubuta maka lada daidai da wannan shi da dinga shan wahala a duniya kai baka sha wannan wahalan zaman ba amma tunda Allah ya san idan ya baka zaka yi ba za ka juya masa baya ba annabi ya ce ladan ku daya da kai da wannan da ya zauna sha wahala kai baka sha wannan wahalan amma ya san zaka juya da baya ƙarya kake yi ko kwarzanin lada ba za ba saboda niyyar ka ba ta gaskiya ba ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu hasada sai akan waɗannan abubuwa guda biyu mutum Allah ya bashi dukiya yana ciyarwa ka ji maranka Allah ya baka kai ma ka ciyar kamar sa ko yana karanta alqur'ani kai ma baka ikon karanta alqur'ani kai kamar sa Allah madaukake sarki ce wala ta tamannu ma faddalallahu bi ibadakum ala ba'd kar ku dinga kiyayya da hasada ma yan uwanku akan abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku Allah ya ba mu wani kaza kai kuma kana hasadan ya zanto ya samu Allah ya ce kar ku dinga wannan shine malamai suka fassara shi da cewa wannan tamanni din nan fasdaran da suka yi masa shine alhasad wa huwa tamanna rajul nafs shine mutum yayi fatan abin da yake gurin wani ya rabu da shi ko shi ya samu ko abin ya halaka na hasada shi wannan hasada yana da bambanci da wajen shi fatansa da shi shine wannan ko dai abin ya dawo guri na ni in mallaka in ci gaba da morewa shi kuma ya shiga wahala kaga wannan mugunta ne ko kuma in ban samu ba shi din a kwaci a ba mu wani wannan shine hasalan da musulunci ya hana amma fata da shine wannan bawan Allah da yake zama kullum yana karanta alkurani ina ma ni ma Allah ya mun wadata kamar san zo gefen sa mu zauna mai tai ba fatan ka Allah sa ya bari ya zama talaka ya watsa ya gudu yana neman masara ba a'a ya ci gaba amma ni ma tunda arzikin da Allah da yawa ni ma ya bani zo kusa da shi in mai karatu mai ciyarwa ne yana ce da dukiyar safi sabilillah to ni ma Allah ya bani ni ma in shiga gogayya in taimaka masa wajen taimakon talakawa da taimakon addinin musulunci ni ma in shigo cikin taimaka to wannan irin hasadan shi ne wanda idan ka yi sha Allah maɗaukakin sarki zai baka lada kansa saboda haka a baya wancan hudubar mu ta baya mun yi magana duk akan abin da ya shafi soyayya mai dan uwa abin da yake zanto kake so akan ka so ma dan uwanka abin da yake zanto kake so kanka ka zauna da dan uwanka cikin zaman lafiya kamar da shi zanto kake so ka zauna lafiya kar ka yi sanadin da zai zanto fitina ta zo ta afka ma dan uwanka kamar da yake zanto kai ma kake so ka to wannan ya shiga cikin kowa da kowa wannan tarbiyyar ta fi karfi a cikin musulunci amma wannan tarbiyyar ta shafi har wanda yake zanto ba musulmi ba saboda duk lokacin da kai haifar da wata fitina ko rigima cikin al'umma to kai din ma in kai wasa ba da ka zauna lafiya wala ba ka zauna lafiya shi yasa hudu mutu wancan satin muka ja hankali ko muka ba da shawarwari akan cewa wannan rigimar da ke faruwa a wannan gari da kuma abin da ake ciki a cikinsa na faɗa kan cewa kada fa a buɗe ƙofar nan ta zamo fitinar da za ta zo ta amkawa wannan ƙasa to zuga abin da yake faruwa daga wancan satin zuwa yanzu rubuce-rubucen da aka dinga yi akan maganar rikicin tafa bale wannan gasu nan sai buduwa suke abu wallahi sai buduwa suke yi yanzu kawai an rubuta wa manyan mutane akan maganar tafa bale wannan mutum 18 18 na kasar nan manya-manyan mutane na farko an rubuta mu shi kansa shugaban kasa letan mu shugaban kasan aka rubuta cewa ga abin da yake faruwa tafa bale akan maganar cimda na tafa bale su taftodan ta ba kwalewa ta wanda bulamin association sun rubuta masa laifin kuma sun yi kofiyin waɗannan mutum guda goma sha takwas sanar president sun tura masa wannan wasikar cewa ga abin da yake faruwa sannan sun tura wa speaker national assembly sun ba wa shi kansa shugabanmu gwamnanmu sannan kuma sun ba mu speaker na Rochester House of Assembly sannan sun ba wa member na Lere Gule ta Fabule constituency sannan sun ba ma senator na Bauchi South district sannan sun ba wa memba na ogoro da stafawa balewa constituency sannan sun ba wa president na general nigerian supreme council sci sannan sun ba wa mai martaba sarkin bauchi sannan sun ba mu ciyaman na tafawa balewa local government sannan sun ba ma inspector general of police sannan sun ba mu director general state security services sannan sun ba mu national security advisor sun ba mu ciyaman coalition of islamic organization na bauchi state sannan sun ba mu chairman supreme council for shari'a in nigeria sannan sun ba mu director general muslim right concern murik sannan sun ba mu commissioner of police na bauchi state sannan sun ba mu dss na bauchi state duk wannan later sun tura mu waɗannan mutane akan rigimar da ya shafi maganin ta babale Allah zuwa bara abu abubuwa ya zanto abubuwa su zo su zama fitina zo mana tashin hankali dan abin da muke zaune da shi na zaman lafiyan kuma ya zanto a sadi a kawun abin da ke zanto da shi gaskiyar magana a yi dubi akan wannan al'amari a yi dubi kuma shi muri ya faɗi magana a cikin rubutunsa da suka yi sun ce wallahi tallahi wannan rikicin zai iya ƙona ƙasar nan domin duk abin da ya faru a wannan wurin zai iya escalating to duk jihohin da muke da su saboda musulunci aka taba ba wai mutanen tafa balewa aka taba musulunci aka taba to sun dai ba da shawarwari ko ba su muna ƙara kira zuwa ga shi mai girma gwamna don Allah don girman Allah ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka wannan al'amari ya zanto a bi abin nan hanyar da yake zanto ya kamata ya zanto a samu a zauna lafiya wallahi mu fatan mu da wannan gwamnati naka yadda ka faro abubuwa alkhairi na al'ummar jihar Bauchi abubuwan da muka rasa su a baya can mun gan su na alkhairori a ƙarƙashin gwamnatinka muna fatan Allah Ubangiji ya sa wannan gwamnati naka ta kare lafiya kuma ka tafi lafiya mu zauna lafiya kada ya zanto a zo a samu wani rigima bayan tafiyar ka ko a lokacin da kake kan mulki ya zanto a samu wani irin tarihi wani mara daɗi a ƙarƙashin mulkin ka wallahi tallahi ba ma farin ciki da wannan abu kuma ba ma ƙaunar wannan abu kuma ba ma san wannan abu kai ɗan uwanmu ne musulmi mu yan uwanka ne musulmi kuma waɗannan al'amura manyan mutane sun yi maganganu a kansa saboda hakan nan ya kamata ya zanto a saurari mutane kuma ya zanto a yi kokari a aiki da abin da ya kamata don saboda ya zanto bar musuluncin nan ya zauna lafiya kuma bar al'ummar musulmi su zauna lafiya to yanzu haka wani mitin da na je na attend akan wannan yanzu hakan nan wasu abubuwan da suke zanto ake ta maganganu a kansa wanda yake zanto karshe wallahi ba zai daɗi ba ba zai daɗi ba wanda kuma bai kamata mu faɗe su a wannan gurin ba ba zai daɗi ba wallahi ba zai daɗi ba in dai har haka ne ya zanto abin da ake kokarin a ɗauka na matsayi akan wannan al'amari wallahi ba zai daɗi ba kun ba wani mutum musulmi da dai maransa wannan abin ya masa dadi a zuciya shi saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah tsare mu tsare mana imanin mu Allah ubangiji ya zaunar da wannan jiha ta mu lafiya Allah ubangiji ya taimaki shugaban mu Allah ubangiji ya bashi basira da ganewa Allah ubangiji shawarwari da ƴan uwa suke ta mika masa Allah ubangiji ya sai fahimci wannan shaware ya zanto ya aiki da wannan shaware ya zauna a yi magana ta adalci ta gaskiya a bawa kowa haƙƙinsa ba tare da an tauye kowa haƙƙinsa sannan kuma akwai kuskure na idan an zo kan mumbari ya zanto a zuwa faɗo wasu maganganu wanda yake zanto musamman mutum idan ya mutu kuma ya zanto bayan an kai shi makabarta an binne shi sannan kuma ya zanto a zuwa dinga ba da labarin rasuwansa to wannan malamai sun ce wannan kukan mutuwa ne to amma ba wannan ɗin dan faɗa ba dan faɗi ɗaya janibin ne saboda akwai wannan larura halin da muke ci shi ladaninmu na wannan masallaci baba idi Allah maɗaukakin sarki yau Allah ya yi ma iyalinsa rasuwa ta rasu suna da yayaye da yawa da shi kuma Allah ta'ala ya mata rasuwa yau da safen nan kuma an binne ta a bununu kuma yanzu nan shi ya kira sallar nan yanzu ba kuma shi da tayar mana da iqama saboda haka kenan ra'ayi ya gabatar masa da ta'ziya Allah ta'ala jikanta da rahama na biyu abin da yasa na faɗi wannan ba maganar sanarwar mutuwan bane amma magana ce ta yanzu nan in mun idar da sallah yanzu a matsayinsa namijinta zai tafi gununu domin ya je shi ya halarci makabartanta ya kuma je ya karbi ta'aziyya a wajen yan uwa saboda rashin lafiya take a nan gurin aka aka kai ta can gununu a gaskiyar magana kuma mu yi haƙuri wannan bawan Allah mun dai san irin hidima da yake a wannan masallaci wallahi wannan bawan Allah in ce ba don kulawansa da tsayuwansa a wannan masallaci ba dai wuya ka ga masallacin nan yana da tsaftarsa da kulawansa akan hidima na tsaro kulawa da yara kulawa da manyan ma kulawa da shi kansa sahun da kulawa da duk wani abin da ya ji kiris wanda yake zanto da ya taba masallacin sai ya tunkare mu muna da kuɗi ba mu da shi haka zai tunkare mu haka za mu kalla ko mu ga ba mu shakka matsala ta faru kuma ita bige bige to dan girma Allah ya taimaka wa Allah ne ya zanto a tara masa kuɗin da zai tafi wannan gari da me ya je karɓi wannan gari a bashi wannan taimako ne na musamman ga wanda ya niyyar taimaka masa fi sabilillahi don ya zanto ya tafi zuwa karban wannan gaisuwa kuma halin da ake ciki da kowa riga da sani saboda haka muna fatan a taimaka fi sabilillahi kuma wanda ya taimaka Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ita kuma da ta gabata da sauran yan uwanmu da suke cikin kushaya Allah ubangiji ya sa suna cikin rahama Allah ya yafe mu iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya yafe mu iyalanmu da zuriyarmu da ƴaƴayenmu Allah ubangiji da sa mu muka rage a bayan kasa muna roƙo Allah ta'ala shi karbi rayukan mu muna musulmai masu imani Allah tsare mai tsare mana addinin mu Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al qiyadatana fi man khafaka wa takaka ya hadi ya salam برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله